إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na kitabun tauhid a majalisinmu mai taken tauhidi shine asalin addini a yau muna ɗaya ga watan ƙarshe na kalandar musulunci zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na goma sha uku a cikin kitabu sala a cikin babu mina shirki iradatul insani bi amalihi a duniya subhanallah babi mai bayani akan min shirki yana daga cikin shirka iradatul insani bi amalihi a duniya mutum ya yi wani aiki don saboda duniya ma'ana ya kasance manufarsa a cikin wani aiki da yake yi ita ce duniya babu Allah a ciki kenan shirka ne mutum ya yi wani abu don duniya ba don Allah ba wa ƙaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha duk wanda ya kasance nuhinsa ita ce duniya wa zinataha da kuma ƙawarta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu saka musu sakamakon ayyukansu a cikinta ma'ana shine duk wanda duniya ce gabansa to Allah zai kwaro masa da duniya ya kasance duniyar ita ce sakamakon aikinsa a lahira baya da wani sakamako fi sahihi ya zo a sahihul bukhari an abi huraira ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ta'isa abdud dinari ya halaka bawan dinari ma'ana bawan kudi ta isa abdul dirhami ya halaka bawan dirhami dukkaninsu dai kudi ne na zamani su dinari kudi ne na zinariya dirhami kuma kudi ne na azurfa kenan mu anan yanzu zaka iya cewa ya halaka bawan sifa da nera wanda ita ce a gabansa shi dai kudi su ne a gabansa ta isa abdul khamisa ya taɓe ya yi hasara abdul khamisa bawan alkhamisa alkhamisa wata riga ce a zamaninsu da ake sawa don ado to kenan ma'ana dai ya taɓe wanda shi komi a gabansa shine dai tufa shi dai ya zai ya sa tufa masu kyau wanda duk inda ya zo shi kadai ake kallo ta isa abdul khamila ya taɓi bawan alhamila alhamila wani nau'in shinhiɗa ne da suke hawa a kai kuma suna haudawa akan dabbobinsu ma'ana ya taɓi bawan shinhiɗa ta abin hawa abinda dai ake nuhi shine wanda yake takamarsa gurinsa shi dai kullum ya samu babban abin hawa na musamman wanda duk inda ya biya ana kalle da shi kusan ai wannan su ne daudar duniya ko kudi abin hawa kayan sa masu kyau in u'tiya radiya shine wanda in an bashi zai yarda wa in lam yu'ta sakhita idan kun ba a bashi ba zai hushi shi zamanka da shi in dai har kana bashi to kai mutunan kirki ne in baka bashi to kai mutunan banza ne ta isa wantakasa ya taɓe wantakasa kuma ya ƙara taɓewa dukkanin shi dai intikas ne dukkanin shi halaka ne da taɓewa wa idha shika falantakasha idan har aka soke sa to kada Allah ya sa kayar ta hoto ma'ana dai idan har ya shiga wata musiba to kada Allah ya hidda shi daga cikin musibar nan wannan du'a'un ne alaihi ma'ana addu'a ce ta shari'a manzo Allah ya mama irin wannan halin wanda halin sa shi ne duniya tuba li abdin aljanna ta tabbata ga bawanda akhidin bi bi'anani farasihi fi sabilillah wanda yake rike da anan shine linzami yake rike da linzamin raƙuminsa ko dokinsa fi sabilillah ya kama hanyar Allah ma'ana je a wajen jihadi ko kuma yada addinin Allah ash'atha ra'suhu kansa ya birkice mughabbaratin qadamahu dugadugansa sun yi kura don saboda yawan tahiya da yake yi in ma wajen neman ilimi ne ko kuma a wajen jihadi in kana fil hirasati kana fil hirasa in ya kasance a cikin hirasa to zai tabbata dai akan hirasa kinnan hirasa su ne wanda ake sawa gaban runduna idan aka ji yaƙi su ne 'yan gaban runduna kun san sun yi kowa shiga haɗari domin wata bamu ce su za su fara mai takawa sannan sai na bayan su kuma su ja baya to shine alhirasa shine muqaddimul jaysh wanda ake sawa gaba in za a je yaki kenan in aka sashi a gaba to zai tsaya a gaban nan ba tare da ja baya ba ko tsoro wa in kana fi saqati kana fi saqa kuma in ya kasance a cikin saqa to zai kasance a cikin saqa saqa sune wanda ake sawa ƙarshen runduna ana gane da kyau ko su ma wanda suke ƙarshen runduna suna cikin hadari domin idan mutane suka wuce wasu suna iya su yi kwantan ɓauna su biyo ta baya kenan ta bayan wanda suke bayan su za a fara samu kenan in ya kasance a cikin na ƙarshen runduna na baya-baya masu tsaro haka daidai tsayawa in ista'azana lam yu'zan la irin wa'annan mutanen wanda ake gani ba kowa ba su ne wa'anda da za su nemi izini na su shigo ko kuma su yi wani abu lam yu'dhana lah ba a musu izini dan ana ganin su ba kowa bane wa in shafa'a lam yushaffa idan suka nemi ceton wani ana ganin da kyau ko suka nemi su hudda wani suka nemi su yi alfarma ga wani lam yushaffa ba a musu alfarma dan ana ganin su ba mi bane su ba kowa bane a takeice abinda wannan hadisi ke nuhi shine duk wanda duniya ce a gabansa to ya halaka wanda kuma lahira ce a gabansa to aljanna ta tabbata a kansa su ne irin wanda ake ganin ba komai ba ne da za su nemi izini ma za a hana musu shigo da za su nemi su yi ma wani alfarma za a ce su a suwa ana gan da kyau ko kare da gudun layya ko kuma dan bara da wanke ango fihi masail a takaice abinda wannan yake nuna kada ka raina mutum dan ka gan shi da wata kama dan baka san me ba san wace ajiya ce ba shi a wajen Allah fihi masail a karkashin wannan hadisin akwai matsaloli al'ula na farko iradatul insani dunya bi amalil akhirah wannan yana nuna muna hadarin mutum ya rika yin aikin lahira tare da neman duniya a cikin sa asaniya na biyu tafsiru ayati hudin fassaran ayar da take a cikin suratul hud الثالثة نأك تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة كسن جيور أنا إيه أتيما متن باون ديناري دا أزرها كوكم باين تفا باون تفافي kenan kamar yadda ake cewa ne a hausa a ce mutum bawan mata ana nuhin mi wanda shi komi nasa ga mata ne suke mi suke karewa arabi na hudu tafsiru zalika bi annahu in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita an fassara cewa shi bawon kudi shine wanda in ana bashi zai yarda in kun ba a bashi zai yi hushi alhamisa na biyar ƙauluhu faɗinsa ta isa wantakasa a sadisa ƙauluhu faɗinsa idha shi ka falantakasha a sabi'a na bakwai a sana'u alal mujahidi almausufi bitilka sifat yabon da aka yi akan mujahidi mai kokari akan hanyar Allah wanda ya cifantu da wancan sifofin babun man ata al-ulama والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله babin bayani akan duk wanda ya malumai biyayya a wajen abin da suka haramta wanda Allah ya halitta ko kuma suka halatta abin da Allah ya haramta faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah to ya rike su abin bauta kuma bayan Allah ma'ana duk wanda ya ma wani shugaba biyayya a cikin abin da ya sa shi ya yi alhali haramun ne ko kuma ya ma wani malami biyayya a cikin wani abu da ya haramta masa ko ya halatta masa alhali haramun ne to wannan malamin ko wannan shugaban ya zamanto mishi kamar abin bauta kuma bayan Allah qala ibn wa qala ibn abbas ibn abbas yace yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' yana kusa duwatsu su sabko muku daga sama a kulu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina cewa manzon Allah ya ce wata kolo na kala abubakarin wa umar ko kuma kuna cewa abubakar da umar sun ce ana gani da kyau ko? wai me yake nuhi da nan hadisi ne ya zo yana karanta ma wasu sai suke cewa to ai mun ji abubakar ya ce kaza wani suka ce mun ko mun ji umar ya ce kaza ya ce aiko allah ya kusa muku ruwan duwatsu ina cewa manzon allah ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce su waye abubakar da umar kinai ana zancen manzon allah ba a zancen su ko ana ta kaiwa ka ta hulla wa qala ahmad ibn hanbal ahmad bin hanbal yace ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu ina mamaki game da mutanen da sun san sanadi na hadisi kuma sun san ingancinsa ya zhabu na ila ra'ayi sufiyan amma sai su bar hadisin su yi aiki da ra'ayin sufiyan yana nufin sufiyanu sauri wallahu ta'ala ya kulu alhali allah maɗaukaki yana cewa falyahdari ladina yukhalifuna an amri su ji tsoro hannunka mai sanda ga waɗanda suke saba ma umarnin manzon allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun akan musiba za ta same su ana gane ko an tusibahum fitnatun akan fitina za ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su sai yace atadri mal fitna shin ka san menene fitina al fitnatu ash-shirk fitina ita ce shirka la'allahu idza radda ba'da qawlihi domin takan iya idan mutum ya mayar da wani wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaka a fi qalbihi shay'un min az-zayg fayahlika sai wani abu ya abku na karkata daga musulunci ya abku a cikin zuciyarsa sai ya halaka ma'ana duk wanda yake saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana iya fadawa a cikin shirka shine ma'ana an tusibahum fitna duk wanda ya saba ma tafarkin manzon Allah to zai iya fadawa a cikin mi a cikin shirka yace an adi ibn hatim annahu sami'a annabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya adi ibn hatim ya ji manzon Allah yana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah surruqi ahbarahum sune maluman yahudawa wa ruhbanahum da kuma masu bautar su arbaban abubuwan bauta min dunillah kuma bayan Allah yahudawa suna da nau'in manyan mutane guda biyu akwai al-ahbar sune malumai akwai ar-ruhban su kuma sune sune masu bauta sune waliyai ana gane da kyau ko su al-ahbar sune shugabanni kuma sune masu bada fatawa ta addini haka ruhban su kuma su ne ake zuwa neman albarka a wajensu don ana ganin su mutanen Allah ne ana gan da kyau ko a zamanin mu zaka iya fassara su da waliyai to sun riki malumai da waliyansu arbabin min dunillah wasu abubuwan bauta kuma bayan Allah wal masih ibn maryam da al masihu dan maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid alhali ba umurce su ba da komai face su bauta ma abun bauta guda la ilaha illahu ba abun cancanta da bauta da gaskiya sai shi Allah subhanahu tsarki ya tabbata a gare sa amma yushrikun ya tsarkaka daga abin da suke hada shi da shi a wajen bauta qultu sai nace fa qultu lahu sai nace masa inna lasna na'buduhum yace adi da yake shi ba musulmi ba ne ahalul kitabi ne ana gani da kyau ku sai ce to ai mu malumanmu da waliyanmu ba bauta musu muke ba ƙala sai manzo Allah ya ce alaisa yi harrimuna ma a halallahu fatu harrimuna ba suna haramta muku wani abin da Allah ya halatta ba sai ku haramta makan kushi wa yuhilluna ma harramallahu fatu hillunahu kuma suna haramta suna halatta abunda Allah ya haramta sai ku halatta wannan abun fakultu bala sai nace eh qala sai ce fatilka ibadatuhum to ai wannan shine bautar su rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasanahu wannan hadisi abin da yake nunawa ba wai bauta ma mutum ba kawai shine ka rika zuwa kana masa shuyada ko kana mishi ibada da a ce zai sa ka kai abinda Allah ya haramta kuma kai to ka rike sami abin bauta kuma bayan Allah shine ma'anan wannan shine shi yake cewa to ai mu malumanmu ba bauta musu muke ba to shine sai manzo Allah yace ai haramta muku wani abu da suke yi da halatta muku wani abu da suke kuma duk ku yarda wannan ma bautar su ne fihi masail karkashin wannan akwai masaloli al'ula na farko tafsiru ayatin nur mun samu fassarar aya wadda take a cikin suratul nur asaniya na biyu tafsiru ayati bara'a mun samu fassarar aya wadda take a cikin suratu bara'a asalisa na uku at-tanbihu ala ma'na al-ibadati allati ankaraha adiyun fadakarwa game da ma'anar ibada wadda adi yayi inkari ma'ana an nuna mana ibada ba wai dole sai kai bauta ba kai abinda aka umurce ka wanda ya sa amma Allah shi ma haka ibada ne الرابع نهر تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر misalin da ibnu abbas ya bada da abubakar da umar game da ko su ba za a yi aiki da maganar su ba inda ga tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamthilu ahmad bi sufyana da kuma misalin da ahmad ya bada da sufyanu sauri to kaga wannan da a ce ai mazhaba wanda za a karanto mu hadisi su ce ai mazhaba su ba haka tace ba maliku ba haka yace ba rahimahullahu ta'ala to kaga in abubakar da umar ma an mai da maganarsu an ce su ba kowa ba ne in dai har manzon Allah ya ce to ina ga waɗanda suka biyo bayansu shi ne ɗaya daga cikin magabata yake cewa kullun yi ukhadu min qawlihi wa yurad imam malik ne kullun yi ukhadu min qawlihi wa yurad illa sahibi hadal kabar yana a masallacin manzon Allah ya ce kowa in yi magana akan iya a karɓa kuma a mayar mishi in ba mai wannan kabarin ba yana nuhin manzon Allah su shi kadai ne in yi magana kai tsaye sami'ina wa ata'ana mun shi mun yi biyayya alkhamisa na biyar tahawulul ahwali ila hadhihi alghaya jujjuyawan halaye zuwa ga wannan makurar hatta sara inda al-akthari ibadatu ar-ruhbani hiya afdal al-a'mali ma'ana lokaci ya sake ya canza inda har ya kai ga mafi yawa ana gan da kyau ko daga cikin mutane bautar malumai ko kuma bautar waliyai ita ce mafifitan abu a wajensu ana gan da kyau kuma na nufin lokacin shi ne domin ya taso a lokacin da mai yake da suna lokacin da sufaye suka yawaita sosai al'amarin shehuntaka da waliyanci yawa sosai mawallafe wannan littafin to shine yake cewa gashi halaye sun canza zamani ya canza ta inda ya kai ga ana ganin ma ibada ayyuka mafi vita shine bautar waliyai da kuma malumai yace wato sammal walaya sai a rika ce ma wannan abun alwalaya waliyanci ana gane da kyau ko wa ibadatul ahbari hiya al-ilmu wal fiqh ita kuma ibada ta al-ahbar sune malumai hiya al-ilmu wal fiqh shine ilimi da fiqh ma'ana sai ya kasance wasu malumai abinda suka ce za a yi aiki da shi ba tare da an lura ba da shi wannan magana ta saba ma ta manzon Allah ko ba ta saba mishi ba ana gane da kyau ko shine ma'anan wa ibadatul ahbari hiya al-ilm wal fiqh sai a ce me yake da suna fiqhu shine ka bi wani malami guda duk abin da yace shi zakai ko da ku ya sa amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka in aka yi an yi ibada ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين sannan halaye ma suka canza aka kai gama ana bauta ma wasu wanda ba ma mutanen kirki ba ne ma'ana a da in kaga ana biyayya ga waliwa ne ko shehuwa ne za ka gani mutunan kirki ne ana gani da kyau ku? misali irin su shehu dan fodiyo da aka yi ta musu biyayya mutanen kirki ne to yin zamani ya canza ya kai ga an samu wasu ma mutanen banza ne amma ake musu mi ake musu mi ake musu biyayya ana gani da kyau ko shine shine abin abin da yake nuhi anan wa ubida bil ma'na athani man huwa min al jahilina kuma aka bauta ma a ma'ana ta biyu wanda yake daga cikin jahilai ma'ana da aka bar da aka bar bauta ma wanda suke da aka rika bauta ma wanda ba mutanen kirki ba a bangare na masu ibada shi kuma a bangare na masu ilimi sai aka rika bauta ma wanda suke jahilai ne ba su da ilimi mana wanda suka sa rigar malunta alhali ba maluman bane aka yi ta musu biyayya tare da jahilai ne duk abin da suka ce kuma za a yi a takaice abin da dai malai ke so nuna muna cewa kana bauta ma wani ba wai sai ka rika mishi sujada ba ba wai sai ka rika yi mishi sallah ba ko kuma kana zikiri kana kiran sunansa a'a ya ce kawai kai abinda Allah ya haramta kuma kai shi kan shi menene bauta ne babu qaulillahi ta'ala babu mai bayani akan fadin Allah madaukaki alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik shin baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suke ikirarin sun yi imani da abin da aka sabkar izuwa gare ka da abin da aka sabkar kaminka yuriduna an yatahakamu ila at-taghut suna son kuma su kai hukunci izuwa ga dagutu ma'ana izuwa ga bokaye da mushrikai wa qad umiru an yakfuru bi alhali an umurce su da su kafurce ma bokaye da da da mushrikai wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaidan yana son ne ya batar da su batawar da take mai nisa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli kuma idan aka ce musu ku zo izuwa ga abunda Allah ya sabkar da kuma izuwa ga abunda manzo aka sabkar masa ra'aital munafiqina zaka ga munafikai yasudduna anka sududa suna kawar da kai daga gare ka kawarwa fakaifa idza asabatuhum musibatun to ta kaka idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abinda hannayen suka gabatar thumma ja'uka sannan sai su zo maka yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa akan cewa babu abinda muka nuha in ba kyautatawa da tawfiqi ba wannan aya tana dalilin sabka malam ya ka dalilin sabkata da na so ka mu karanta ayar mu ga dalilin sabkarta amma a gaba in muka zo muka gayyi dalilin sabkarta sai mu koma mu ƙara bayaninta wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki wa idza qila lahum kuma idan aka ce musu munafikai la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a ban kasa qalu sai su ce innama nahnu muslihun ai mu masu gyara ne wa qawlihi da kuma fadin sa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a ban kasa bayan an gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'a ku roƙi Allah ku bauta ma Allah kuna masu tsoron azabarsa kuma kuna masu tsoron aljan kuna masu kwaɗayin rahamarsa da aljannarsa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin domin lalle rahamar Allah a kusa take ga almuhsinuna masu kyautatawa wa qawlihi da kuma fadin sa afa hukmal jahiliyyati yabghun shin su munafukai hukuncin jahiliya shi suke nema shi suke so wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wa ya kai Allah iya hukunci ga mutanen da suke sun yi yaqini da cewa Allah shine abun bauta ma'ana in dai har ka yarda da Allah to wa ya kai iya Allah hukunci idan ka yarda da ba wanda ya Allah iya hukunci to za za ka neman wani hukunci ka nemi demokrasi ko kuma ka nemi mai yake da suna wani hukunci na can daban wanda yake ba na Allah ba in dai har ka yarda na Allah shine mafifici wannan ayar ana gane da kyau ko da ita da waccan guda biyu ta sama da muka karanto dalilin saukarsu gashi nan malam ya faɗi ba mu kai a can ba ashe عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم إيمان تيمك بازي تكابا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى يا كسنجي son zuciyarsa yana bin abin da na zo da shi ba za ka taɓa kasancewa musulmi ba mumuni har sai son zuciyarka ya yi daidai da abin da manzo Allah ya zo da shi in har son zuciyarka zai rika saba ma abin da manzo Allah ya zo da shi to baka da cikakken imani idan ma kai inkarin wannan to imani ma gaba ɗaya babu shi ka huta ka yi hannun riga da imani ka yi hannun riga da musulunci domin in ka shiga in zaka shiga musulunci zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko to kenan lokacin da ka karyata wani abu da manzon Allah ya zo da shi to ka karyata abin da ka shaida a wajen shiga musulunci قال النووي إمام النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح hadisi ne ingantacce mun rawaito shi a cikin littafi na al-hujja da sanadi ingantacce wa qala ash-sha'bi imamu sha'bi yace to wannan shine dalilin sabkar wannan ayoyin da muka karanto na biyu biyu na farko da kuma wannan ta ƙarshe duka a cikin suratul ma'ida ko ai waccan suratul nisa'i ne wannan kuma ma'ida imamu sha'bi yace kana baina rajulin min al-munafiqina wa rajulin min al-yahudi husuma rigima ta kaure tsakanin wani mutum daga cikin munafukai da wani mutum daga cikin yahudawa faƙalar yahudi sai ba yahudi ya ce na tahakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu je wajen muhammadu ya muna hukunci arafa annahu la ya hudu rishwa domin shi ba yahudan ya san manzon allah baya karɓan cin hanci kenan manzon allah adali ne zai hukunci da mi da adalci wa ƙalar munafiku sai munafiki ya ce shi kuma shi da an musulmin a'a na tahakamu ilal yahudi ana gane da kyau ko mu je dai mu hukunci wajen ba yahudi dan uwanka li ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa dan saboda ya san yahuda su suna karban mi suna karban rashawa kenan munafikin ya san baya da gaskiya ana gane da kyau ko fattafaqa sai suka yi ittifaqi an ya'tiya kahinan fi juhaina shi ba yahudin sai ya kiya yace ban yarda ba ni ma aje a wajen nawa yace to ni ma ban yarda aje wajen nawa ba to sai aka yi itifaki a je wanda wajen ba na kowa ba shine sai aka yi itifaki su je wajen wajen wani boka fi juhaina da yake a cikin kabilar juhaina tunda boka ba musulmi bane kun ba mi bane ba ba yahudi ba ko kenan ba a je wajen na kowa ba fa yatahakama ilai sai su kai hukunci a wajensa fa nazar sai wannan ayat ta sabka alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ita ce ayar da muka karanta a farko waqila wasu malamai suka ce nazalat fi rajulaini ikhtasama ta sabka ne akan wasu mutane guda biyu da suka yi husuma fa qala ahaduhum sai dayan su suka sai dayan su yace natarafu ila annabi mu je mu kai mu je mu kai hukunci wajen annabi wa qala al-akhar shi kuma gudan yace ila ka'b al-ashraf a'a ni ban yadda mu je wajen ka'b al-ashraf ana gani da kyau ko wani ba yahudi ne ɗaya daga cikin manyan yahudawa sun matarafa'a ila umar da ƙarshe sai suka yi ittifaki akan za su kai hukunci wajen umar ana gani da kyau ko fa zakara lahu ahaduhuma alqissa sai gudan ya bashi labari na cewa nace wajen nace mu ce wajen muhammad ya ce a'a sai ya ce mu je wajen ka'ab naqiya sannan sai nace mu zo wajen ka yace to ba matsala da dama dama ana gani da kyau ko ashe bai san an yi gudun gara an hada zago ba an hada ramin zago ana gane da kyau ko wajen neman gira an rasa ido faƙala lillazi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya ce ma wanda bai yadda da hukuncin bai yadda da akai hukunci wajen manzo Allah ba kazalika shin haka ne abin da ya hudi haka ne ka ki yadda a wajen manzo Allah hukunci qala na'am yace eh fa darabahu bi sayfi fa qatalahu sai Umar ya zago ta kubi ya cire mishi kai ya halaka shi Allah ga da ko wallahi shine wajen neman gira an rasa ido ko ka san su Umar ba su wasa eh eh shi Umar ya zarce mishi hukunci na gaba dai to ka gani to kaga inda wajen manzo Allah aka je ma ba yanda za a yi manzo Allah ya kashe shi ana gani da kyau ko sai dai ma mai waye mishi nasiha amma to su su Umar ba su wasa to kaji to shine dalilin sabkar wannan shin baka ga wanda suke ikirarin cewa sun yi imani ba amma kuma suna son su kai hukunci ga dagutu a takeice wannan ayar abinda take nunawa shine idan dai har akwai wanda zai muku hukunci da littafin Allah to haramun ne ku musulmai ku kai hukunci a wajen wanda zai ba da ba da hukuncin Allah idan akwai shari'a ta musulunci to haramun ne ka kai a maka shari'a ba ta mi ba ba ta musulunci ba ta Allah ba ana ganin da kyau ko wannan shine kenan amma idan babu sai wannan kin to shi kuma wannan lokacin me yake da suna ya halatta ka je don ka nemo haƙƙinka tare da ka kudurta a zuciyarka wannan ba ita ce shari'ar Allah ba ana gani da kyau ko kuma da akwai shari'ar Allah da ita zaka mi da ita zaka kai ƙara shi yasa ɗan boko haram lokacin da suka suka bullo yana daga cikin abin da suka yi ta kawarta mutu musulmai da shi shine suna kai ƙara a wajen a wajen constitution a wajen komisariya ta dagutu ana gane da kyau ko to wannan shine kenan suka yi ta kawarta mutane akai to a takaice da akwai shari'a ta musulunci da in ka kai wannan za a ja ka kahurta amma idan babu shari'a ta musulunci to musulunci ya umarci mutum da yami ya nemi haƙƙinsa ana gane da kyau ko kuma kada ya bari a zalunce sa fihi masail karkashin wannan akwai matsaloli al'ula na farko tafsiru ayatin nisa'i mun samu tafsirin ayatun nisa wa ma fiha min al-i'anati ala fahmi at-taghut da kuma abin da ke a cikin ta na taimako game da fahimtar dagutu الثانية نبي تفسير آية البقرة منطق مفسرا آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إزواء كرشي الثالثة نوك تفسير آية الأعراف منطق مفسرا آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة نهل تفسير منطق مفسرا أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة نبير ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى من جاء بند الشعبية جميل دليل سبكر آية تفرقه السادسة نبقي تفسير الإيمان الصادق والكاذب موسى مفسرة إيماني نقسكيا لكم إيماني نكريا السابعة قصة عمر مع المنافق منجي كسر عمر تارد منافقي الثامنة نترى كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كسن شوار إيمان متن بزي تبا ساموا با حرسي son zuciyarsa ya kasance yana bin abunda ana gan ana gan ko yana bin abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a takeice wannan yana namuna ina da kyau mu saita zuciyarmu ta kasance mai kokarin son da yarda da hukuncin Allah da manzonsa ko da ko a ce muna dan kyamar abin to mu yi kokari kada wannan kyamar ta yi mi kada wannan kyamar ta yi mi ta yi ta yi rinshayi ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ka raba mu da sharrin son zuciya shine wani mai hikima yake cewa yake cewa ne ne ba a kan son zuciya namanta wannan baitin yace babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifati babu mai bayani akan wanda ya inkarin wani abu daga cikin sunaye was sifati da kuma siffofi na Allah madaukakin sarki Allah yana da sunaye da siffofi walillahi al-asma'ul husna فادعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه na'am Allah yana da sunaye yana da siffofi dole ne musulmi ya yi imani da sunayen Allah shi yasa tauhidi kala uku ne akwai tauhidu ar-rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati ka yadda da sunayen Allah da siffofinsa duk sunan da Allah ya tabbatar ma kansa da siffa ka tabbatar ma Allah ita wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa hum yakfuruna birrahmani kuma su munahukai mushrikai suna kahurce ma ar-rahman sunan ar-rahman qul huwa rabbi kace shi ar-rahman kinnan ubangiji na ne la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu a gare sa na dogara wa ilaihi matab kuma izuwa gare shi nake tuba wa fi sahih al-bukhari qala ali hadithu an-nas bima ya'rifuna ali yace ku rika ba mutanen labari ku rika ba mutane labari da abin da suka sani a turiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu shin kuna so a ƙaryata Allah da manzonsa abin da yake nuhi shine idan ka fahimci mutane jahilai ne to ka bi hanya wadda ta dace wajen sanin musu abinda ba su sani ba domin 'yan magana suka ce al'insanu aduwu ma jahila shi mutum mafi yawanci abinda bai sani bai na ƙeya da shi ana gan da kyau ko shi yasa idan mutane kasance abu farko ne a wajensu to lokacin da zaka sanar da su shi ka bi hanya wadda ta dace ana ganin da kyau ko dan saboda zai iya jayo su ƙaryata wannan abun in abun ko ya tabbata in sun ƙaryata sun ƙaryata wa Allah da manzo ana ganin da kyau ko yanzu misali mutane ne ba su rungume hannu a cikin sallah sai ka zo kace musu sallar ku ba irin ta manzon Allah bace dan manzon Allah yana rungume hannu a cikin sallah suka ci ƙarya kake yi ana ganin da kyau ko to ka gani ai kai hadisi ne ka gayi ko to amma kaga sun karyata dan me dan baka bi ba hanyar da ta dace ka ce musu sallar su ba irin ta manzo Allah bace ana ganin da ke ko to wannan shine kenan idan sai an bi hikima shi yasa Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ana son hikima a wajen da'awa warawa abdur razzaqi an ma'marin an tawusin an abihi an ibni abbasin annahu ra'a rajulan انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا ga wani mutum intafada ya zabura ya girgiza ana gane da kyau ko ana ana gane kaman a faɗi wani ana gane da kyau ko shine ma'anan zaburan kaman ka zaburan na kajo ta magana mai ban mamaki ko kuma wanda baka yarda da ita ba ko kuma wata zuka ta malle ko ana gane da kyau ko na'am yace ya ga wani mutum ya me yake da suna ya zabura lamma sami a hadithan an annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji wani hadisi daga ma'aikin Allah ya ji wani hadisi game da ma'aikin Allah fi sifati ana ganin da ke ko game da siffofi istinkaran lidhalika ya zabura ne don inkari ana gane da kyau ya zabuna ne don inkarin wannan maganar don karyata wannan maganar faƙala sai ya ce ma'ana ibn abbas ya ce ma faraka ha'ula me ya razanar da wa'annan shi ne farak ai ma afza a ha'ula me ya razanar da wa'annan mutanen ya ji duna rikkata rikkatan inda muhkamihi ana gan da ke ku yajiduna riqqatan inda muhkamihi suna karba hadisi in muhkam ne ma'ana in bayyananne ne wa yahlikuna inda mutashabihihi kuma suna halaka a wajen hadisin da yake bai hito ƙara ba kun san ayoyi da hadisai kala biyu ne ana gan da ke ku akwai al-muhkam akwai al-mutashabih huwa alladhi anzala alayka كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أنا قاند شوكو آيوي أكوي وند سكي ما أننسو دكا كرنتا قللا قررا قل هو الله أحد الله سمع قررا ما أنا تكيكو أنا قاند شوكو أما تو إذن كرنتا إذن سو آيوي ميكي دسونا يد الله فوق, فوق أيديهم أنا قاند شوكو آية شوكو دبتيتو قررا با أنا قاند شوكو to ka gani duka irin wannan misalai na ayoyi wanda idan aka zo fassara su kun sa akwai ayoyin da aka zo fassara su kawai za a za a tahi dai akan na'am akwai ayoyin da ma'anansu hatta malumai magabata ba su hiddo ma'anansu karara ba ana gane da kyau ko irin wa'annan in suka zo su ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nuhi da wannan aya irin misalin su huruful muqatta'a kaf ha ya ayn sad cikin magabata babu wanda ya fassara me ma'anan wannan kuma aya ce kenan mutashabiha ce to shine yake cewa me yasa in aka faɗi hadisi wanda yake ma'anarsa ta hito ƙarara za su karɓa amma irin hadisi wanda yake ya shiga cikin juna ma'ana ba ta hito ƙarara ba sai su rika inkari ya ce wannan zai sa su halaka ana gane da kyau ko kenan me yake shi nuna mana dai in dai hadisi ya inganta ka gane ma'anansa ko baka gane ba to ka yi me ka yi me ka karɓa wuya ka ba da imani kuma ka karɓa ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن لوكتين da Qurayshawa suka ji manzon Allah yana fadin Ar-Rahman ankaru zalika sun yi inkarin wannan fa anzalallahu fihim sai Allah ya sabkar akan su wa hum yakfuruna birrahman kuma su suna kafirce ma Ar-Rahman ana gani da ke ko dai kenan Qurayshawa wannan wannan sunan na Allah suna inkarin shi ba su san ar-rahman fihi masail al'ula na farko adamul imani bi jahdi shay'in min al-asma'i was sifat wannan yana nuna muna babu imani ga dukkanin wanda yake kore wani abu na sunaye ko siffofi na Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko akwai masu kore siffar Allah ta al-istiwa shine daidaituwa ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan mi al-arshi to su bu su yadda ba ana gan da kyau ko irin su mu'tazila da kuma mu'attila su mi suke cewa Allah yana ko ina to kun ga wannan wannan kahurci ne kace Allah yana ko ina kaman ka kore ayar alqur'ani ce da tace Allah yana ina yana sama yana akan al'arshi sai dai ilimin shi shine yake kewaye da me yake kewaye da kowa yana sama daga can sama ne ke gani da kallon duk abin da ake yi fihi masail asaniya na biyu tafsiru ayatin ra'ad fassaran ayatu suratul ra'ad asalisa na uku tarku tahdisi bima la yafhamu sami shine barin bada labarin abunda mai sauraro baya fahimta arabi'a na hudu zikrul illati ambaton illa ma'ana ambaton dalilin da yasa aka ce kabar hadin abu kabar fadin abin da mutane ba ta fahimta annahu yufdi ila takdhibillahi wa rasuli dan wannan yana iya kai ga akaryata Allah da manzo walau lam yata'ammadi almunkar koda ko a ce shi mai inkarin bai yi da gangan ba ana gane da kyau ko yanzu misali akwai jahilin da zaka faɗa mishi hadisi ce ƙarya ne ba wai shi yana nuhin ya ƙaryata manzon Allah bane me yake nuhi magana ce bai mi ba bai zada ita ba shine ma'anan wallam ya ta'ammadil munkar ko da ku a ce shi wanda yi inkarin ba wai yayin da gangan madi manzon Allah ne shi ke ganin ya karyata al-khamisa nabiyar kalam ibn abbas liman istankara shay'an min zalika wa annahu ahlakahu maganar ibn abbas game da wanda yi inkarin wani abu na sifofin Allah ko kuma wani abu na daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan abun zai halakar da mutum babu kaulillahi ta'ala ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha ba mai bayani akan fadin Allah madaukaki sun san ni'imar Allah suna sanin ni'imar Allah thumma yunkirunaha sannan sai su inkarin ta wa aktharuhumul kafiruna kuma mafi yawancin su kafirai ne ma'ana masu kahurce ma ayoyi na Allah madaukakin sarki ne qala mujahidun mujahid yace ma ma'anahu abinda ma'anarsa huwa qaulur rajuli shine mutun yace haza mali wannan dukiya ta ce warithuhu an abaina gade ta daga daga iyayena ana ganin da ke ku mujahid yace wannan ayar ta cewa akwai mutanen da sun san ni'imar Allah sannan su yi inkarinta kuma mafi yawancinsu kahurai ne masu kahurce ma ni'imar Allah ce shine mutum ya ce wannan dukiya ta ce na gade ta ne daga daga iyayena alhali dukiya ta wace wa atuhum min malillahi allazi atakum dukiya ta Allah ce kenan ka zo duniya ba ko kwandala yanzu ka samu kuɗi sai ka ce kai me ka gade su ne dubara kace ta baka su kenan ka kahurce ma ni'imar Allah ka manta da waye maka wannan ni'imar wa qala aun ibn abdullah yaquluna suna cewa laula fulanun lam yakun kaza ba dan wane ba da kaza bai kasance ba wa qala ibn qutayba yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina suna cewa wannan dalilin ceton abubuwan bautar mu ne ma'ana in wani alkhairi sami su ce wannan abubuwan bautar mu guma kanmu ne suka yi muna shi misali za a yi ruwan sama sai 'yan bori su ce a ai roƙon ruwan da muka hito ne muka yi buɗin daji ne da aka yi ana gane da kikumi suke ce ma roƙon ruwa wajensu arwa ko ba arwa ba ko shi ne da buɗin daji duk shekara akwai wani abu da suke hitowa suna yi 'yan bori buɗin daji dai ne shi ne suke ce ma buɗin daji to misali in sun yi wannan aka yi ruwa ya su ce a aidan sun roƙi aljannunsu ne dalilin aljannunsu ne aka yi mi aka yi musu ruwa wa kala abu al'abbas ba da hadithi zai dibni khalidin alladhi fihi an Allah ta'ala kala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wannan hadisin mun yi shi a gaba ce wannan hadisin dukan shi yana da alaƙa da ma'anar waccan ayar wa kad taqaddama hadisin ya gabata wa hadha kathirun fil kitabi was sunnah ce wannan abu ne mai yawa da ake samu a cikin alkur'ani da sunna ya zummu subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi Allah yana zargin wanda yake yake jingina ni'imar yake jingina ni'imar sa zuwa ga waninsa wa yushriku bihi kuma yana shirka da shi ana gane da kyau ko Allah ya maka wata ni'ima sai ka jingina wannan ni'imar ga wani qala ba'du salaf wasu daga cikin magabata suka ce huwa ka qaulihim wannan ayar tana nuhin kamar fadin mutane kanatir rihu tayyiba ana ganin da kyau ko ai iska ya kasance mai kyau wal mallahu haziqan al mallah shine qa'idus safina shine mai jan mai tukin jirgin ruwa da kuma cewa ka ai mai tukin jirgin ruwan nan gwani ne shi ya samu ka tsira daga tekun nan shi ya samu ka sabka lahiya inda gwani ne da tekun nan yami ya halakar da mu ya nutse da mu wa nahwi zalika da abinda ba wannan ba mimma huwa jarin ala alsinati kathirin na daga cikin abubuwan da suke gudana akan halussan mutane da yawa fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula tafsiru ma'rifati ni'mati wa inkariha mun samu fassarar mutum ya san ni'ima kuma ya inkarinta asaniya na biyu ma'rifatu anna hadha jarin ala alsinati kasiri sanin cewa irin wannan yana gudana akan halshen da yawa daga cikin mutane asalisa na uku tasmiyatu hadha alkalami inkaran lin ni'ma sunan tama wannan magana da cewa inkari ne na ni'imar Allah arabi'a na hudu ijtima'u diddain fil qalbi haduwar kishiyoyi guda biyu a cikin zuciya shine kaskasan da Allah ne ya maka abu kuma ka ce wane dalilin shi ne ko wane ne ya samar da abun shi ne ma'anan haɗuwar kishiya guda biyu ka tabbata da Allah ne ke ruwa kuma ka ce ai dalilin kaza ne aka yi ruwa ka tabbata da Allah ne ke arzatarwa ai dalilin wane ne ka samu kaza babu kaulillahi ta'ala babu mai bayani akan faɗin Allah maɗaukakin sarki fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiyoyi وأنتم تعلمون الهالي كنسني وعن ابن أباس في الآية لك ابن أباس أتكين آية وأن آية دي الأنداد هو الشرك إذا تي شركة أخفى من دبيب النمل ودتاه بويوة هي دا تهير تروروا على صفات سوداء akan dutse baki fi zulumatin laili a cikin duhun dare irin misalin da na baku ran nan wa huwa an taqula shine kace wallahi wa hayatika ya fulana na rantse da Allah na rantse da rayuwar da rayuwarki ya kewa ne ko wa hayati ko na rantse da rayuwata wa taqulu ko kuma kace laula kulaibatu hadha ba dan wannan dan karam ba shine kulaiba tasghir ne na kalb ba dan wannan dan karam ba la'atana lususu da barayu sun zo muna ka ai ba da wannan dan karam ba da barayu sun muna ta'addanci ana gane da kyau ko shi ma haɗin haka shirka ne walaulal baktu fiddari la'atar lusus ko kuma ba don agwagwa ba ana gani da kyau da barayu sun zo a gida wa kaulun rajuli da kuma faɗin mutum sahibihi ga ɗan uwansa ma sha Allahu wa shi'ita da kai da Allah Allah da kai ba don kun so ba ba don kun yarda ba shine ba don yardar Allah da kai ba da abu kaza ya abu ko da abu kaza bai abu ba ana gane da ke ku wa qaulur rajuli da kuma fadin mutum li sahi laula Allah wa fulan ba dan Allah da wani ba la taj'al fiha fulanan ana gane da ke ku la taj'al fiha fulanan kada ka sanya kada ka sanya cikin ta kowa ma'ana laula ita kadai zaka ce kada ka kara da wani hada kulluhu bihi shirkun ko kuma cikin jumlan ne laula fulanun laula Allah laula Allah wa fulanun ba dan Allah da wani ba to shine sai ce la taj'al fiha fulanun a cikin wannan maganar in ka kawo laula to kada ka sa fulanun kai dai ka ce laula Allah ba dan Allah ba haza kulluhu bihi shirkun yace wannan gaba ɗayansa shirka ne rawahu ibnu abi hatim wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bighayri allahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi kafirci ko yayi shirka rawahu at-tirmidhi wa hasanahu wa sahahu al-hatim ba a ce mutun ya kafurta ba ya yi kahurci ya yi shirka kenan kada ka ji mutum ya rantse da wani Allah ka ce shi kenan ka kahurta wa qala ibn mas'ud li an ahlifa billahi kadiban in rantse da Allah akan ƙarya ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan shi suyuwa a ganin da in rantse da wani Allah ina da gaskiya ba su kun gane da kyau ba kana da gaskiya a ce ka rantse sai ka ce na sha arado da kuma ƙarya kake yi a ce ka rantse sai ka ce na rantse da Allah ana ganin da ke ku to wanda yake na sha arado akan gaskiya laihin shi ya yi girma akan wanda ya rantse da Allah akan me akan ƙarya dan saboda shi wanda ya rantse da Allah akan ƙarya laihi yayi zunubi ne yayi kabira ce yayi shi kuma wanda ya rantse da wani Allah menene shirka ne yayi ana gane da kyau ko shine bambancin wa an hudhayfa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku ce a dan Allah ya so da wane ne walakin qulu sai ku sai dai ku ce ma sha Allah haka Allah ya so thumma sha fulan sannan wane ya so ana gane da kyau ko idamin a yawwa ashe can zai gaya sai gaya mana akwai bambanci tsakanin summa da wawun wa an ibrahim an-nakhai annahu yakrahu daga ibrahim an-nakhai annahu yakrahu aw yu harrimu ba ba wai ba wai yana kyama bane ha yana haramtawa ne mun sha bayanin cewa al-kurhu a wajen malamai magabata wajen salaf suna nuhin tahrim ne idan yakrahu yuharrimu a'udhu billahi wa bika yana haramta mutum ya ce ina neman tsari da Allah da kai wa ya juzu an ya kula sai dai yana halatta mutum ya ce billahi sun mabik ina neman tsari da Allah sannan da kai kala ya ce wa ya kulu laulallahu sun mafulanun mutum ya ce ba don Allah ba sannan wane wala ta kulu laulallahu wa fulan kada ku ce ba don Allah da wane ba فيه مسائل الأولى نفرق تفسير آية البقرة في الأنداد فسر آية البقرة آية تزوء بقرة جمدى الأنداد الس- الثانية نبي أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تأم الأصغر صحابي سنة فسر آية ودى تسبكى جمدى بب الشركة أكن تيوى تاغمي حتى كرمار شركة الثالثة نأكو أن الحلف بغير الله شرك دومين آية دمكرا تأتم ومن الناس a falata ji alulillahi an dadan ta sabka ne akan masu bautar gumaka amma kuma sai malumai suka fassara ta hatta karamar shirka tana shiga a ciki asalisa kenan in ka ce ba dan Allah da wane ba to kamar ka sama Allah mi kishiya annal halifa bi ghairillahi shirkun rantsuwa da wani Allah shirka ne arabi'a na hudu annahu idha halafa bi ghairillahi sadiqan fa huwa akbaru min al-yamin al-ghamus idan mutum ya rantse da wani Allah da gaskiya wannan ya girma ana gane da ke ko hiya da rantsuwa alghamusu wadda take ta ƙarya ita ce mai mai kada mutum mai a cikin wuta alqamisa na biyar alfarqu baina alwawi wa thumma fil lafzi mun samu bambanci tsakanin wawun da thumma a cikin lafazi ana gane da ke ko akwai wawun da thumma kun ga ya aka ce ya halatta ka ce laulallaha laulallahu summa fulan amma bai halatta kace mi ba laula Allah ba dan Allah da wane ba wannan bai amma ba dan Allah ba sannan wane domin wawun tufidu al-ma'iyya wa tufidu taswiya tana nuna daidaito ana gan da kyau ko ita kuma summa tufidu at-tarahi bi muhlati zamali tana nuna akwai fifiko Allah shine gaba sannan wane ana ganin da ke ku shine bambanci na wawun da mi da summa Allahu ta'ala a'lam lon za mu tsaya lokaci yayi inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah